أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tafa daga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami imam al-barbahari littafi mai suna sharhu sunna inda yau insha Allah ta'ala za mu tashi a kan darasi na 21 bayan hutu da aka yi wancan sati ba a samu aka yi karatu ba yau insha Allah ta'ala za mu tashi a kan maganan malam da yake yi a kan sufofi na Allah subhanahu wa ta'ala cewa aƙida ingantacciya ta ahlus sunna wal jama'a ita ce mutum ya kame bakin shi ya sallama ya yarda ya yi imani da dukkan wata sifa da Allah subhanahu wa ta'ala siffanta kanshi da ita kuma da dukkan wata sifa wadda manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ya siffanta kanshi da shi bai dacewa ka dinga kawo ganinka ko tunaninka akan sifa ta Allah subhanahu wata'ala ko akan wata aya wadda ta bayyana sifa ko suna na Allah subhanahu wata'ala ka dinga tunanin cewa yaya abin yake wannan shi ne malam ya tsida mu a kai ya ce aƙida ingantacciya shi ne sallamawa shi ne yarda shi ne kawai imani da dukkan abin da allah siffanta kan shi ba tare da neman kamanta shi da wani abu sai malin ya ci gaba da cewa ƙwalar mu'allif rahimahullahu ta'ala ya ce wa man za'ama annahu yara rabbahu fi dari duniya fahuwa kafirun billah mala yake cewa dukkan wanda ya yi kawo ko ya yi ikirari ko ya riya cewa yana ganin ubangijin shi a nan duniya to shine malam sai ce wanda yake irin wannan riyawai yake wannan bayani ya ce ayya ga Allah kuma ba a barci ba a hili kiri da musu fahuwa kafirun billah to wannan hakika kafiri ne ga Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya ce ya ga Allah shi ne mana ya ce duk wanda ya ikirarin cewa ya ga Allah da idanun shi kuma babar jibe ke ya ce sun gama a wuri kaza ko ya zo wajen shi ya ce to wannan kafiri ne ka ya kafirce ma Allah ya kafirce ma manzan rahama sallallahu alaihi wasallam menene dalilin malam akan wannan magana yace man za'ama anna ahadan yara Allah fi dunya ru'yata aynin la ru'ya fil manami wa huwa kafirun li'anna Allah jalla wa ala la yura fi dunya yake cewa dukkan wanda ya riya cewa ya ga Allah subhanahu wa ta'ala gani na idanuwa babar cibeke ya ce to hakika wannan ya kafirce saboda allah subhanahu wa ta'ala ba a ganin shi ba a ganin shi a nan duniya ya ce wali hada lamma sa'ala kalimullah musa alaihi salam ya ce wannan ne ya kawo lokacin da annabi musa wanda ya yi magana da allah subhanahu wa ta'ala yake cewa rabbi arini anzur ilaik shine ke roka yace ya kai ubangiji na ka bani dama mana in ganka abin da ka wannan magana annabi Musa ya nema Allah subhanahu wata'ala ya bashi wannan dama saboda sun yi ta gamuwa an gamu ranar da aka bashi wahayi aka ce mai ya tahi ranar da aka bashi annabta ranar da aka ce mai ya tahi wajen fir'aun ya je kira shi zuwa ga addinin Allah kuma ya wasa azabtar da banu Isra'ila ya ce an arsil ma'ana banu Isra'ila qala alam nurabbika fina walidan wala bittafina min umrika sini wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin to wannan kaga a gamuwa ce da suka yi da Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ya taho da matar shi sun baro garin madayana a wannan lokaci Allah subhanahu wa ta'ala ya gamu ko suka gamu da annan musa da suka gamu aka ba shi wannan umarni aka ce jizon firawa to bayan haka mawa an sake gamuwa wata rana Allah subhanahu wata'ala yake ce ma annan Musa lokaci kaza ka zo zuwa ga miƙatunmu ka zo da wasu da wasu da wasu wasu daga cikin almajiranka ka zo tare da su sarako ka annan Musa ya dauki wasu daga cikin almajiran su kama hanya suna cikin tahiya sai lura cewa almajiran nan tahiyar da suke yi tahiya ce ta santo ba sa yin zaugawa a nan annan musa mai yi sai gaugawa sai bar su a bashi ya tahi shi shi ne allah subhanahu wata'ala yake tambaye shi wama a ajalaka an ƙaunika ya musa me yasa kai gaugawa ka bar mutanen ka kai kazo ya kai musa sai ce ƙalahun ulayi ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda ya ce ya Allah ai sun kinnan suna nan a saman sawuna bi ma'ana suna hanya suna bayana to na ga tahiyar da suke yi ba tahiya ba ce ta wanda yake so yake karkarwa yake Allah Allah ya gamu da kai ni kuma shi ne sai ne gauga zuwa gare ka litarda domin sami yardar ka ya kai Allah to kaga wannan gamuwa ce ita ma da suka yi ta musamman ba irin waccan gamuwa ba ta farko wadda annabi Musa ya suma fakharra Musa sa'ika ko da farko walla mudbiran walam yu'ajjab annabi Musa ya juya baya da rugudu baya waiwaye saboda ya ga ya ga abin su me abin tsoron ya gani sandar da ya ta yawo da ita shekara da shekaru yana kiwo aka ce mi ya da ta zama macijiya dole ji su ashe maciji ne a hannun shi bisani yana ta rayuwa tare da shi kawai da ya ga takowa macijiya sai ji su roju ya baya ya huta da hutu to kaga annabi musa ya gama da allah subhanahu wa ta'ala to wannan gamuwar da ya sai yake cewa ya allah ka bani dama mana in ganka ka bani dama in gane ka da idanuwa shi kenan sai Allah subhanahu wata'ala yake bashi amsa sai yake ce mishi ƙada lantara ne lantara ne walakin yin sun ilal jabali fa'inis da ƙarra makana hufasau fatara ne ya kai annan musa ba za ka gane ni ba walakin yin sun ilal jabal amma kalli wannan dusan fa'inis da ƙarra makana hufasau fatara ne idan wannan dutsen duk girman shi ya tsaya a yadda yake ba abin da ya same shi fasaufa ta rani to hakika za ka gane ne menene haka yake nuni cewa allah subhanahu ta'ala zai tajalli bi mana zai bayyana amma daga da yake suna dutsen wannan shi ne kamar tsakanin allah subhanahu ta'ala da anan musa to idan allah subhanahu ta'ala zai bayyana hasken shi zai kasance ya haskaka dutsen wannan idan ya bayyana to idan wannan dutsen ya reste a hasken da Allah zai bayyana da shi to lalle anan Musa zai iya ganin Allah subhanahu wataala shine aka ce me ya kalli wannan dutsen to Allah zai yi tajalli ga wannan dutsen idan dutsen ya zamna a inda yake to fa sofa ta zaka gane ne shikenan falamma tajalla rabbuhu liljabali lokacin da Allah subhanahu wataala ya tajalli haske dan kadan ya tunkari dutsen ja'alahu dakka dutsen gabaki ɗaya zai zama gari ana nan musa waɗe su kaga dutse a irin ƙarhin da yake da ya kasa resistan haske ɗan kaɗan na Allah subhanahu wa ta'ala to ina ga ɗan adam da tsoka ce da jini da kashi a cikin shi ta yi zai iya resiste ya ga Allah subhanahu wa ta'ala menene ba da ma da yake bayani fala ahada yara Allah fi hadihi dunya babu wanda zai iya ganin Allah a nan duniya yace hada mahillun au mahallu ijma'i bainal ulama wannan kamar wani wuri ne inda malamai suka yi ittifaki suka yi ijma'i na suka yi ijma'i akan wannan mas'ala cewa ba wanda zai ga Allah a nan duniya yace inda ma ru'yatullahi fil akhirah ganin Allah yana lafira لأن الناس في الدنيا ضعاف لا يقدرون على رؤية الله saboda mutane a nan duniya suna da rauni ba za su iya reziste ba su ga Allah subhanahu wataala lima fihim min ad-da'fi saboda abin da suke tare da shi na rauni yace walihada lamma tajalla Allah lil jabal tadaktaka yace saboda shine lokacin da Allah ya tajalli ga dutse sai dutsen ya koma gari yace wasara turaban fa kaifa bi adam sai ce wannan dutse ya zama kamar ƙasa to yaya kake gani idan aka ce ma dan adam ne yau hakan ta tafar da shi yace allazi huwa min lahamin wa damin wanda shi kawai jini ne da tsoka da kashi yace amma fil akhirah amma a ranar lahira yace fa inna allaha yu'til mu'minina quwwatan yaqdiruna biha biha ala ru'yati allahi wa taladduth bi ru'yatihi ya ce amma a lahira allah subhanahu wa ta'ala zai ba mummunai wani ƙarfi da wata ƙudura wanda da ita za su ga allah subhanahu wa ta'ala kai za su ma ji daɗin ganin allah wanda ya yi jin daɗin da suke yi na gidan aljanar da allah ba su ya ce faru ya tullahi fil akira thabita ganin Allah lahira ce abu ne tabbatacce wa mutawatiratun lil mu'minina kuma abu ne mutawatiri bi ma'ana ya zo da hanyoyi da yawa a wajen mummunai wa amma fi dunya fala ahad yara Allah ru'yata aynin amma anan duniya babu wanda zai ga Allah gani na ido babu shi kenan yanzu duk wanda kaji an ce yana ganin Allah saboda shi wali saboda shi malami ne saboda shi salihin bawa ne saboda shi ko shehu ne ko wani abu to wannan kurmzance ne baya yiwuwa wani ga Allah takan yi wani shaidan ne mai wani wata ruha ido ya zo ce menene ubangijinka domin ya yaudare shi ya kara jirin yake shi amma ganin Allah Allah ya riga ya kore ya ce lantara ne ba a ganin Allah a nan duniya ya ce waktalafu amma akwai ikhtilafin da aka samu sabani tsakanin malamai manzan rahama sallallahu alaihi wasallam wata rana yana kwance a cikin dare mala'ika jibril ya zo ya isko mazo salallahu salam ya tayar da shi a wata ruwaya suka ce a nan sai da ya barka kirjin mazo salallahu alaihi wasallam ya hudo zuciya shi ya sa ta a cikin wata taska ya wanke ta da ruwa na zamzam ya wanke ta tas ya cire raban shi ɗan daga jiki ya mai dame ita da ya mai dame zuciya shi kwana ya ce mai yau an ce mu tafi da kai har wajen fada ta Allah subhanahu wa ta'ala a nan aka zo da wata dabba wadda ake ce ma alburak wadda take ajiye kafarta ƙarshen inda take gani da idanuwanta haka ta ɗauki mazo sallallahu alaihi ta kai shi masjidul aqsa daga can masjidul aqsa mazo sallallahu alaihi aka kawo mai annabawa ya ja su sallah a cikin wannan masallaci daga nan mala'ika jibril alaihi salam ya ɗauki mazo sallallahu alaihi suka nufi sama suna zuwa kofar sama ta farko aka ce wane ne ya ce jibril ne da kai da wane ne ya ce ni da annan muhammad sallallahu alaihi wasallam shin an mai uzini ya zo ya ce an mashi uzini ya zo suka buɗe ya huce ya je sama ta biyu haka aka yi sama ta uku haka aka yi sama ta hudu ta biyar ta shidda ta bakwai har sai da inda aka zo inda sidratul muntaha shine yake bayani a cikin suratul najmi yake cewa ma kadabal fuadu ma ra'a ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى انتهى جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى wannan manzo sallallahu alaihi wasallam kenan ma kazabal fuadu mara zuciyar shi abinda ta gani ba ƙarya bane gaskiya ne wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratul muntaha to wannan ita ce ake cewa magariya takewa da aka zo nan manzo sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ya bar shi yace mai tuni na tsaya daga nan kai kuma ka ci gaba manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce anan aka bashi salloli guda biyar da aka bashi salloli da hargo guda hamsin ne ya sabko annabi musa ya tambaye shi sallah nawa aka baka yace hamsin ka koma a rage maka al'umma ka ba za ta iya ba ya koma aka rage ya dawo ya ce nawa aka baka arba'in koma a rage har sai da ta kai biyar sai ya ce ina jin kumya in koma kawai a bar mata wannan shi annabi musa da so ya ƙara rage mana a cikin biyar kenan to wannan zuwa na manzo sallallahu alaihi wasallam aka fallanta mai wannan salloli a nan ne malamai suke tattaunawa shin lokacin da za a fallanta mai wannan salloli ya zo da su shin ya ga Allah a wannan lokaci ko bai gani ba shi ne ke cewa as-sahihu wallazi alaihi al-jamahir magana ingantacciya wadda ita ce manyan malamai jamhur suke sama yace annar rasul lam yarahu bi ainihi manzon rahama sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi mi'rajin ma bai ga Allah subhanahu wa ta'ala ba da idanun shi wa inna ma ra'ahu bi qalbihi wa basiratihi sai dai ne ya ga Allah subhanahu wa ta'ala da zuciyar shi da kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sawwara mai kanshi a cikin tunanin shi sai ga Allah amma da idanuwan shi manzon rahama sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba shine ake cewa ma kadabal fuadu ma ra'a ai zuciyar shi ba ƙarya ba ne abinda ta gani ya ce li an na ahadar layar Allah fi hadihin duniya babu wani da zai babu wani da zai ga Allah subhanahu wa ta'ala a wannan duniya li an na Allah a'azamu min an yarahun nasu fi duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka ya girmami cewa mutum ya gan shi a nan duniya ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك ليلة المعراج akan wannan malamai daga cikin sahabbai ma suke tattaunawa shin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ya ganshi ko bai gani ba su ma suke tattauna tsakanin su aka ce kai a tambaye shi mana sai aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin ya rasulullah kaga Allah lokacin da ka tayi mi'raj sai ya ce nurun anna arabu yace haske ne ta ya za babu komi ya ce kawai haske kake gani gaban mi haske ya yi hijabi tsakanin shi da ubangijin shi Allah subhanahu wa ta'ala irin hasken da ya yi tajalli ga dutse-dutsen ya dare to wannan shi ne kamar hijabi tsakanin mazu salari salim da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kwala hijabuhu annur ya ce Allah subhanahu wa ta'ala kamar hijabi kamar abin da yake sanya tsakanin shi da halittun shi kamar wani haske ke da kwai ya ce lau ka shafahu inda Allah zai bayyana kamar hasken wannan ya gusa ya ce la'aharakat sabuhatu wajihi man ta haɗilaihi basarhu min khalqi ya ce inda Allah subhanahu wata'ala zai yaye wannan wannan inna shi ya ce da dukkanin halittun shi wannan hasken hasken huskar shi Allah subhanahu wata'ala zai hallaka su gabaki ɗaya su narke ya kasance kamar babu komai don haka Allah subhanahu wata'ala halittar da ya yi ma ɗan adam halitta ce wadda ba za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ba sai ma ne ci gaba da cewa qala al muallif rahimahullah ta'ala wal fikratu fillahi bid'atu liqawli rasulillah sallallahu alayhi wa sallam tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fillah fa innal fikrata fir rabbi taqdahu ash-shakka fil qalbi malaki cewa ka ringa tunani akan Allah subhanahu wa ta'ala wannan bid'a ce ka zo ka zamna ko ka rinda tunanin waya Allah yake Allah ce yana da hannu waya hannun Allah yake ka rinda tunanin ka yi ka gano yaya yake Allah ce yana da kawa ka ce ka gano ya kawa Allah take Allah ce kaza ya ka gano ya kaza yakin Allah yake Allah ce yana gani sai ka gano ya yake gani yana ji sai ka gano ya yake ji to wannan bid'a ce al'ummar musulunci al'adu suna wal jama'a suka ce yin hakan ba daidai bane ba ga mutumin da yake da aqida ingantacciya bai dacewa ka ringa tunani akan Allah subhanahu wataala li qauli rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yake cewa tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil lahi ku ringa tunani akan halittu kada ku ringa tunani akan Allah idan kana so ka san Allah kana so ka san girman Allah kada ka ringa tunanin yaya Allah yake da kanshi zatin shi a mai da hankali wajen tunanin halittun shi ne ka ce girman wanda ya halitti sama girman wanda ya halitti ƙasa girman wanda ya halitti ɗan adam girman wanda ya halitti itace duwatsuna ƙasa da sauransu girman shi ya cancanci abota mashi girman shi ya cancanci a girmama shi kuma abu umarnin shi a yi hannu a lokacin da ya hana kenan bai dace baka ringa tunanin kai ka gano yaya wata siffa ta Allah subhanahu wataala take wannan ba a sa ka ba wannan ba aike ka ba kawai kai tunani akan halittun Allah sai ka gano girman shi a lokacin nan sai ka girmama Allah kuma ka ƙara jin tsoron shi kamar yadda wani bawa yake tambaya yake cewa ka san Allah ka hanka bauta mishi yace yaya zan san ubangiji yace to ka san shi ta hanyar halittun shi ka kalli halittun Allah subhanahu wata'ala sun ishe ka zama aya a gare ka wannan ya taimaka maka wajen sanin wane ne Allah subhanahu wata'ala sai ce wa fa innal fikrata fi rabb manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa tunani akan Allah yace taqdahu shakka fil qalbi tana kawo shakka a cikin zuciya shedan ya samu dama sai dasa maka shakka sai barka da ita kai ta fama sai barka da ita saboda shi shi dan dama burin shi ya za a yi sama wa ilshakka alkalama a kan ubangijinka ka ji cewa kawai baka ida yarda ba haka shi dan yake ka dinga ji kawai baka ida yarda ba cewa Allah shi ne ubangiji shi ne za a bauta ma shi halicci kaza shi halicci kaza to irin wannan yana samun wani lokaci mummunai kuma wasu su shiga damuwa a kan shi ka ringa tunani akan kaza da kaza da kaza abubuwa da yawa ne wanda ba su waduwa kowa ya san me yake ji wani lokaci irin wannan abin in yazo to wannan ta faru tsakanin sahabbai inda Allah subhanahu wataala ke cewa lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard yace wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi yuhasibukum bihi Allah yace fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir wannan aya Allah subhanahu wataala yake cewa lillahi ma fi samawati wa ma fil ard naga Allah ne duk abin da yake sama da duk abin da yake ƙasa wa in tubdu ma fi anfusikum to ku sani ko kun bayyana abin da yake zuciyarku aw tukhfuhu ko kun boye shi yuhasibukum bihi Allah to Allah zai muku hisabi akan shi muna ji da kyau wannan aya in tubdu ma fi anfusikum in kun bayyana abin da yake ranku auta hufuhu ko kun ɓoye shi yi hasibu kun bi illa allah zai muku hisabi a kan shi wa ya firu liman ya sha'u wa yu'azzibu man ya sha'u zai gafarta ma wanda ya ga dama ya azabtar da wanda ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir allah akan dukkan komai ne kaddarawa ta sahabbai suka ce wannan aya ta tada mana hankali ya rasulullah yaya za mu yi da ranmu alhali muna ji wani lokaci muna irin waɗannan tunani da babu gera ba sama wanda idan mun faɗe su kawurci ne wanda muwa muna yin su ko in ka faɗe su kawurci ne ke ce to ya za mu yi da ranmu ya rasulallah wannan aya kuma ta ce yi hasibukum bihillah allah zai muku hisabi a kan shi sai allah subhanahu wata'ala sai ce to ku dakata amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun haqiqa manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yayi imani da abinda aka sauko gare shi daga ubangijin shi wal mu'minun kuma haka mummunai ma sun yi imani da shi yace kullun dukkan su amana billahi wa mala'ikati sun imani da Allah da mala'ikan shi wa kutubihi da littattafai wa rusulihi da manzanni ya ce la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba bambance tsakanin wani daga cikin manzanni irin wannan kace kai ka yarda da annabuwa ne amma annabuwa ne kai ba ka san shi ko ka wata magana mara kyau akai yin hakan kafirci dan kirista ya wata magana mara kyau ga addinin musulunci sai ka ce barka bashi haushi barka zagi annabi Isa to ka bar musulunci bai hudi barka zagi annabi Musa ka bar musulunci dukkanin manzannai ladabi ake yi su girmama su ake yi kuma yarda da imani ake yi da abin da suka so cewa daga wajen Allah ne in dai ba a sauyawa wa aikoyi ba daga wajen Allah ne shari'a ce a yanzu ta annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce zaka aikata amma babu zancen kare na wani daga cikin annabawa yace la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na kawai za su ringa cewa ta suke sami'na wa ata'na gufranaka sai wannan ya zame musu zikiri abinda ake bukata a gare ku idan Allah ya sabko aya ya sabko hukunci kawai ku ringa cewa sami'na wa ata'na gufranaka mun ji mun bi muna neman gafaranka mun ji mun bi muna neman gafaranka shi ake bukata ku ringa faɗa idan Allah ya sabko aya mu yi miki cewa ma kana inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na mummunai maganganunsu idan Allah subhanahu wata'ala inna ma kana qawluhum idza du'u ila Allah wal idan aka kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala li yahkuma bainahum ya hukumci a tsakaninsu an ya qulu samina wa abin da yake dacewa ga mummunai su ce mun ji mun bi ba a so ka ringa shakka ba a so ka ringa cewa baka yarda ba kai baka iya ba a'a to kenan wannan aya ta ce in tubdu ma fi anfusikum ko kun bayyana abin ko kun boye abin da ko kun bayyana abin da yake ranku aw tukhfu ko kun boye shi yuhasibukum billah Allah zai muku hisabi me ake bukata a gare ku ku ce sami'na wa ata'na ghufranaka mun ji mun bi ko muna neman gafararka ya Allah subhanahu wataala rabbana rabbana wa ilayka al-masir kuma ubangijinmu gare ka ne makoma take sai Allah subhanahu wataala sai yake cewa dan ya kawo sanyi ya kawo jin daɗi ga mummunai sai Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai dora ma rai sai abin da za ta iya yi laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana abin da za ku rinka faɗa ya Allah kada ka kama mu idan muka yi mantuwa ko muka yi kuskure rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina yana kada ka dora mana wani abu wanda zai yi wahala a gare mu kamar yadda aka dora ma wanda suka gabace mu a wanda suka gabace mu akwai wa'inda idan suka najisa ta taba jikinsu gurje wurin za su yi sai jini ya hudo tukun za su tsarkaka kaga amma ku wannan al'umma ko ta akai ka wanki idan baka samu ma abun wanki aka kyasi shikenan ya wadata su amma wanda suka gabace mu su sun sha wahala kaɗan akan wasu sharuwi da aka dora musu ya ce rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana ya Allah kada ka dora mana abin da ba ma iya ba wa afu anna ya Allah gafarta mana waghfir lana ka mana afwa ka gafarta mana warhamna ka cikan mu anta maulana ya Allah kai ne mujibintum fansurna alal qawmil kafirin ya Allah ka ba mu nasara akan ka mutane kafirai to wannan aya ita ce ta kawo sanyi ta kawo ruwan sanyi ta kawo jin daɗi da murmushi a huska ta sahabbai a lokacin da ayi farko ta sauka da ƙarshe Allah ya ce ga addu'a da za su ringa yi Allah ba zai dora muku ba abin da ba za ku iya ba rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta wa allazina min qablina rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi kada ka dora mana abin da ba iya irin wannan tunani zai ringa zo ma mutum ba tare da shi ya kirawo tunanin ba kawai shine ya zo a gare shi wanda kuma bai da wani iko akai shi ne malin ka cewa ya jibu alal musulun an yi tajannab a tafakkura fi datillah ga musulmi wajibi ne ya kiyayi tunani akan zatin Allah wata fakkur fi kaifiyyati asma'i da tunani akan yaya sunayen shi suke duka ba a saka ba ya ce wa sifatihi wa af'alihi da siffofin Allah da kuma ayyukan shi ya ce li'annan Allah jalla wa'ala saboda Allah subhanahu wata'ala ya ƙul ya alamu ma bai na aidihim wa ma khalfahum wa la yuhiduna bihi ilma cewa Allah subhanahu wata'ala ya san ma bai na aidihim wa ma khalfahum ya san abin da yake gabansu da abin da yake bayansu wa la yuhiduna bihi ilma kuma babu wani abu da wani abu zai iya kewaye Allah kamar misali wani ce na da ilimin da zai san Allah sani na hakika a babu shi babu wanda ke da ilimin kuma ba a yi wannan ilimin da zai san Allah irin wannan sani alhamdulillah yace alayka bil imani billah wa ta'zimar rabb duna an tufakkira fi dhatihi wa kai fiyati asma'ihi wa sifatihi abinda ake bukata a gare ka kawai kai imani da Allah ba tare da tunani ba akan zatin shi da kuma yaya yake yin wasu abubuwa ko yaya sifar shi take kamar yadda wani mawaki ke cewa fa ya ajaba kaifa yi usal ilahu am kaifa ya jihadul jahidu ya ce abin mamaki ta yaya ɗan adam idan ya karanti ya karanti muke da suna hanyoyin da ake bi a san Allah subhanahu wa ta'ala ya karanci ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala abin mamaki a samu wannan ɗan adam ya saba ma Allah am kaifa ya jihadul jahidu abin mamaki a samu wani da zai ringa ja'in ja na nuna rishin yarda da rishin yin imani da Allah abin mamaki ne shi ne ke cewa fi kulli shay'in lahu aya alhali akan dukkan wani abu da ke da kai a nan duniya akwai aya ta dullu ala annahu wahid wanda ke nuna maka cewa lalle Allah ne shi kadai ne akwai aya ko ina wanda ke nuna maka cewa lalle Allah shi kadai ne kai inda a cewa Allah biyu ne da watanin sai an yi gardama watanin sai ya ce a ɗaukuran wannan ɗaya sai ce a ta a ɗaukuran shi sai ka shiga wani yanayi hagan wani ce a yi ruwa wani ce ka yi wani ce a tashi kiyama wani ce ka tashi ƙullau kana ma hu alihatun illallah la fasadata inda ce a kowane ubangiji ba Allah bai ce la fasadata da ko ne ya lalace Allah shi ɗaya ne kuma a kowane akwai ayat take nuna maka cewa lalle shi ɗaya ne ko waɗanda suka yi dogon karatu akan abin da ya shafi ilimi na astronomy ko falaki za su ringa bayani ka ringa ji suna cewa wannan duniya bayan nazari da suka yi kawai halittun da suke tahiya da yadda halittun halittun da yadda suke tahiya kawai akwai wanda ya kayan shi kuma wanda ya yi sun yana nan yana kulawa da kayan shi har yanzu amma su bisan bawa ne mu kuma alhamdulillah alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana mu kuma alhamdulillah Allah ya sanar da mu ya ce shi ne mu mun san waye su ma Allah taimake su san wane ne yayi kuma san cewa shi ne kadai izin tanti abota mishi Allah ke nan sai malai ke cewa wa alam anna al hawam was sibah wad dawab nahwa adh-dharri wadh dhubab wan naml kulluha ma'muratun ولا يعلمون شيئا إلا بإذن الله تعالى malam misali ne nan ya bada sai ki cewa ka sani annal hawam mene hawam hawam su ne dabbobi wa'anda misali a ce insect insect an san insect ko bala kama a ce insect wannan ƙananan ƙananan dabbobin su sauro su kyanke su ƙananan kiyashi su tallaka su wane ne wanda ke da kwai a hindu da ke da kwai a cikin ruwa da wanda zaka iya gani da wanda baka iya gani wasu ba da kuma dabbobi masu harauta irin su zaki irin su damusa da sauransu ne ga sanan ya ce kuma waddawa da kuma dabbobi irin namu wannan akuya ce tamkiya ce rago ne saniya raƙumi da sauransu duka wa'annan da kake gani sai ma ba da misali sai ce nahwa dhar ya ce kamar misali azzar dabbobi ƙanana wannan su ake kira da azzar irin wannan tsimi tsimin wannan ƙanana kwarai wanda su kiyashi ya lumka su gida goma ma a girma da kaji a cewa daidai da kwayar zarra to akwai irin dabbobi a wasu halittu da zargani halittar tasu ta kai kamar zarra sai ka rasa yanzu a cikin wannan yan karamin halittai lasai ma yanzu a damina zaka rinka zuwa cikin shikoki na gona zaka ga wata halittai ga ta yan karama kuma ga ta tana tafiya ko ga gari ta a hannunka tana tafiya sai ka ringa tunani ka ringa cewa wai yanzu wannan abu akwai tumbi a cikin shi akwai hanji a cikin shi akwai baki akwai hanci ka duba dai gani yana ci yana sha yana da rai gashi don allah ina wa'annan abubuwan suke na wannan abin suke to kowace dabba an ta kalle ta wallahi aya ke da kuwa akan al'amuranta in ka kyautata nazari a kai kai kiskirin sai ka rinka tunanin to wannan abin wai ya yake yin kaza yanzu kalli kalli zumuwa wa auha rabbuka ila an-nahl an ittakhizi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rushu da zumuwa da kuda za su hau icce guda kowa ya ci a cikin iccen amma kuma rezultar yaya take tsakanin su biyu wannan filar ne mafi a filar take yawanci da zuma da wasu itatuwa wanda suke karatu a saman ka suka ce tambaya ce aka yi shin zumuwa ta wajen sahara da zumuwa ta inda ke da kwai itatuwa na daji haka da inda ke da kwai itatuwa na garka da inda ke da kwai itatuwa na gona kowace tana cin abin ta samu ne a wurin shin abin da ake samu na zumwai na kashinta shin ɗaya ne wajen magani da wajen amfani da kowace zumuwa ina fatan kun gane mai ake tun da abin da suke cin ya bambanta su kuma daga abin da suke cin ne abin yake kawanuwa shin ya kamata a samu bambanci tsakaninsu na magani ko na ɗanɗano ko na wani abu ake tambaya shi ne ya wasu yake cewa shi a tunanin shi da nazarin shi kowace zuma tana ba da sanadaranta ne daidai gwalgwadon irin rashin lafiyar da ke da kwai ga mutanen da suke wajen duk mutanen da suke rayuwa a wuri irin rashin lahiyar su kallata daban ce da irin kallon waɗanda suke wani waje daban irin masassarar da za ka yi daban ce da wanda yake amurka zai masassara da wanda yake wajen su brazil su wane ne amerika latin kenan da wanda yake cikin azi kai taka daban ce da tasu takan yi maganin da zai maka ba shi ba zai musu to ita ma zumuwai wannan itatun da suke kewaye da kai wanda kake rayuwa tare da su kai a nan allah sanya maganinka to idan ta ci a jikin wayannan itatuwa ta ba da wannan sanadarin nata idan ka ɗauki zumuwa kai maganin to insha allahu zai ba da natijar da ake bukata ya ka samu lahi da kake nema ta yarkashin wannan magani na zumuwa tunda allah subhanahu wataala ya riga ya bayyana ya ce ita kin fihi shifa'un lin nas ita kin magani ce ga mutane kuma tabbas maganin ce tabbas magani ce inda ka yi amfani da ita yadda ya dace wallahi magani ce sosai to wannan dai haka dai suke bayani to wannan ya ishe ka aya ka yi tunani ka yi nazari akan waɗannan halittu na Allah subhanahu wataala shine ce wa dubab ya ce ka kalli irin kuda Allah subhanahu wataala wa duniya yayi jifi akan kuda ya ce ya ayyuhan nas duriba matsalin fasami ula ya ku taron mutane bai ce ba ya ayyuhan ladina amon bai ce ba ya kuna kai imani ba da wanda suke imani kaɗai ake ba yanzu da duniya ake baki ɗaya kowa ya zo ya saurara duriba matsalin ana sanarwa an buga misali fasami ula ku zo ku saurara ku zo ku ji allah ne ke magana kuma duka duniya ke magana da ita ba wanda suke imani kaɗai ba ya ce innan ladina ta da'una min dunillah wa'inda kuke kira kuma bayan Allah lan ya hulku dubaban wadda wish ta mahula ƙarya suke sun yi kaɗan su halittu kuda ko da sun gamu sun taimaka ma juna ko da sun gamu an kowane mai ilimin duniya ya zo ya haɗu a zamna a ƙera kuda da irin halitta ta fiffiken shi da irin halitta matsalar inda take babba sai wani sai ya ce yiwu ai sun sa sun ɗauko kaza sun sa a laboratuwar sun gyara kaza sun auna sun kaza sun kera kaza sun hudu wanda gashi nan shi ma wani abu ne wanda yake motsi yake kaza idan ka bibiya macir premier in aina suka same ta waye kera ta waye amanta waye kawo ta inda karhe ne suka yi abin macir premier in karhe ne waye shifka karhen a cikin kasa da Allah ne ko in roba ce wa ajiye ta a cikin kasa Allah ne maciyar premier kin da aje a zo ba na kowa bane na Allah ne dauka ne kai ka sarrafa shi dauka ne kai ka sarrafa shi kai na turce ka dauka kai anwani da kirtir ɗinka sai ka sarrafa ta kai anwani da ita amma na cikin asalin ta ai ka san ba kai ba kai ta ba kai ka aje ta sai dai kullun ka da an ce mun gano an yi da kubirin a nan wurin akwai mai an gano a nan wurin akwai sharbon an gano a can akwai kari an gano a can akwai kaza amma ba a ce ba yau mun ga dama kwaran shi ana mun gori misali ban mu da mai ban mu da iraniyan to ma bari mu kera shi man mu kera iraniyan din mu binne a cikin kasan mu kuma mu rika hudowa su yi mana in sun isa ai kayan ba na kwabar da Allah ne Allah ajiye kayan shi kuma inda ga dama ke ajiya sai aka zo kasar da ake tattar kowa talauci a duniya sai aka adana wannan abubuwan aka aji aka ce ku yi haƙuri talaucin da kuke a kwanakin baya wani lokaci zai bayyana ku ji daɗi kuma lokaci ya zai bayyana larabawa haka suke da ba abin da suke illa kawai yawon kasuwanci rirar da shada'i wa saif yawon kasuwanci tsakanin sha tsakanin jaziratul arab haka kawai suke yawo ba abin da suka iya an ba wannan shi kadai suka iya kawai wannan kasuwancin a nan arzikin yake a nan ne suke neman kudin da suke nema hai noma ba abin da suke yin ba wannan ba san ba komi manzan rama sallallahu alaihi wasallam aka kafa daula ana ta tahiya ba a san ba komi kuma ba su da komi amma da Allah ya bayyana musu arzikin da yake tare da su sai ga su idan kana neman garin kudi kawai ka ji su gari dai ba shifir ba na hira ba na wayo ba wanda suka yi tun da kukuna da kudin tuhun bari mai bankuna ka kawo bankin muka aji mun sanya zama sarrafa ya zama aji ma kaga wannan ai su ma suna gyara tattalin arzikin su ne ta wannan hanya amma kuɗi ne na gaskiya zinare tana wajen laraba man yana wajen laraba iranium ɗin ka je wajen su ƙasa da ta yi kowace ƙasa yau iranium laraba ne wanda ɗaya daga cikin wasu ƙasashe da suka yi cire daga cikin union soviet ne ta yi kowa yawan iranium an ka ɗauki sirasha su ma suna da amma kasashen wannan na laraba su kuma idan aka shigo nan ba a magana haka yadda gaba suka san menene to Allah ajiye ka shi kuma inda ga dama ki ajiya inda ga dama ki ajiya yace wannan ka duba tururuwa yace kulluha aw kullaha ma'muratun dukkan wannan haddabobin da kake gani wannan haladdin da kake gani ma'muratun umarnin Allah take bi duk abin da take bi duk abin da ka suna yi tahiyarsu cin abincinsu zamansu wallahi umarnin Allah ne suke bi ma'amuratun ya ce wala ya alamu na shai'an illa bi izinin Allah ta'ala ba abinda suka sani sai da izinin Allah su hannu ta'ala shi yasa Allah ya gaya maka ya ce wa auha rabbuka ilan nahali Allah ne ya ma me yake da suna tururu ya ma zumwa ilan nahali ya mata wahayi wahayi na na ilhama ba wahayi ba irin wanda ake ma annabawa an yi takizi min aljibali buyutan idan kina bukatar gidaje ki je ki nemi duwatsuna ki je ki nemi itatuwa kuma kuli min kulli thamarat aka ce mata kuma duk abin da ke da koyi na itatuwa ki je ki ci idan kin kare ci ya kharuju min buduniha sharabun mukhtalifun alwanu fi shifa'un linnas zai hoto daga cikin ta sharabun yace wani abin sha mukhtalifun alwanu wanda ɗanɗanan shi ya bambanta fi shi fa'un linnas warka ce ga mutane mutanen da haka a yanzu ma wasu sun fara gane e misali yanzu ciwo idan ya ciwo irin wannan kurji ya kai wani mataki an rasa yadda za a yi ana ta ma yana nema ya riɓi abinda ake yanzu inda ake komawa kawai idan aka yi fasuma a kazumuwa a zuba sai a rihi ɗan lokaci sai ga ya ci ko shi kenan da ikon allah ga mutu ya samu lafiya sosai yanzu haka haliyan haka ake ko zumuwa in dai ta girki ake samuwa kawai a ringa zuba hankali ya gani wuri ya abin nan zumuwa da iko Allah abu da ya samu sauki sai da karshe ma da yake cewa wal imanu bi anna Allah ta'ala qad alima ma kana min awwal dahr kuma kai imani cewa Allah subhanahu wa ta'ala qad alima ma kana min awwal dahr shi yayi kuma ya san me yayi tun farkon lokaci tun farkon zamani Allah subhanahu wataala dama shi kayan shi kuma ya san me yake wa ma lam yakun ya san abin da ya faru a da wanda dama shi kayan shi wa ma lam yakun da abin da bai faru ba sai a gaba wa ma huwa ka'in da abin da zai zo ahsahu wa addahu addan Allah ya san ya kiddige shi ya san me zai faru ɗaya bayan ɗaya komi a tahiyyaki ya ce wa man ƙala inda hula ya alamu illa ma kami akwai wanda suke cewa ai Allah bai san ba a kuɗe ya hau bai san ba zan je wuri kaza sai da na je tukun ya gane cewa a shi wuri kaza zai to akwai wanda suke irin wannan tunanin wanda suke da wannan ra'ayi sai ma da ya ce faƙad kafara billahi al'asu duk wanda yake irin wannan tunanin ya kafirce ma Allah bai imani da Allah ba bai san wane ne Allah ba da zai ce sai abu ya faru tukun Allah zai san ka Allah zaka ce sai abu ya faru tukun zai san zai san duk wannan ayoyin na Allah baka yarda su ba wa huwa ala kulli shay'in qadir idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun wa huwa al-qahir fawqa ibadihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum hawa malam to wannan shine Allah kuma shi ya kamata a ce imaninka da Allah ya kasance kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya mana wata addu'a yake cewa idan ka zo addu'a ka ringa cewa Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay'un ya Allah kai ne farko kafin ka ba kowa wa antal akhiru falaysa ba'daka shay'un kuma kai ne karshe bayan ka ba kowa wa antaz zahiru falaysa fawqaka shay'un kai ne zahir babu wani sama da kai wa an talbaɗin falaisa duna ka shaibu kuma wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim Allah kenan ka sallama mishi shine komi kuma shine kowa bi ma'ana duk wani abu bai faruwa sai da uzurin Allah duk wani abu ba zai faru ba sai da umarnin Allah Allah shi ya so abin nan ya faru kuma dama halitta shi ce kuma kahin ya faru ma ya san zai faru kuma ya san in ya faru ya zai kasance ya alamu ma kana wa ma ya kunu wa ma iza kana kaifa ya kunu Allah ke a nan yana ga za mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi kuma dama halitta shi ce kuma kahin ya faru ma ya san zai faru kuma ya san in ya faru ya zai ya alamu ma kana wa ma sai ya kono wa ma iza kana kaifin kono Allah ke ran yana ga zamu dakata abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada kada muka kuskure Allah ya mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka